فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيقول السيد عبد الماجد الغوري نعم ما تنبيه نعم afuwiyan afuwiyan shine abin da yake zuwa haka cikin zance ba tare da an shirya mushi wato ba abin da yake da fata ba kenan abin yana zuwa ne kamar wani abin na ribar kafa a gane na'am inda yace zamu tashi inda yake cewa ammal martabatul khamisa nan ne ko ومنهم الضعيف في حديثه غير منه nan ba shafi tukuna nan ba shafin kawai za ka gama 180 na na fi hadisi gairu sa'irin da zidinin an yahtajja bi hadithi akwai mai rauni a cikinsu wanda bai dace gairu sa'iq bai dace ga mutumin da ke mutunta addinin shi ya kafa hujjar hadisin shi ba bai dace duk wanda ya san mutuncin addini ba zai kafa hujjar hadisin shi ba ka gani na'am yace alfazu amma alfazu alman martabatul khamisa fa humul ladina laysu min ahli as-sidqi wal amana wa man qad dhahara lin-naqli an-nuqadi al-ulama'u bir-rijali ulil ma'arifa minhum alkadhib daga cikin su akwai martaba ta biyar sune fahumul ladhina laysu min ahli sidqi wal amana sune waɗanda ba sa daga cikin mazowa gaskiya da amana a cikin ilimi wa man qad zahara lin nuqadi wanda kuma hakika ya bayyana ga masu ainihin tantance karatu sune fasara da al ulama ibir rijali ulil ma'arifati suwaye annuqat wanda suka san mazaje kuma mazowa ilimi to ta bayyana wa man qad zahara linnuqadi minhumul kadhib wanda ya bayyana ga malamai cewa suwana din masu ƙarya ne suwaye malaman sune al ulama bir rijal ulil ma'arifa wannan sune martaba ta biyar walaysa haula'i min tabi'it tabi'ina yace waɗannan ba a lissafa su a cikin atba'ut tabi'in fi ra'ayi ibn abi hatim a gurin malam ibn abi hatim baya ganin su a cikin karabka atba'ut tabi'ina lima fihim min hadhihi sifatil madhmuma saboda waɗannan halaye abin zargi da aka same su da shi allati la yaliqu bi muttasifiha an yanala hadha sharaf yace dan duk wanda ya siffanta da irin wannan munanan halayen bai dace a ce ya samu daraja a kira shi da suna tabi'ut tabi'ina ba kamar yadda ya faɗa dangane da at-tabi'un cewa bai dace wanda bai da halin kirki a kira shi tabi'i ba kamar yadda wanda ya zamani da sahabbai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai imani mai kyau ba bai dace a kira shi sabi ba sai dai kafiri ko munafiki ko haka sai yake cewa wa inna ma hum qad ulsu alsaqu anfusahum bihim waɗannan da kawai sun manne ne a jikin sahabbai su ba sahabbai bane a jikin atba'u tabi'ina wadallasu bainahum kuma sun shiga cikin su sun yi magudi sun zama wato kamar kansa a cikin su wa min ajli hadha yutraku hadithuhum saboda wannan siffar ake watsi da hadisin su wa tutrahu riwayatuhum ay wurgi da riwayar su wa tasqutu kuma ta fadi kenan wala yushtaghalu bihim ba a damuwa ba a daukan su da wani muhimmanci wa qad tanawala ibn abi hatim darajatin aw maratib ruwatin ruwatil athari ala wajhin akhar hakika malam ibn abi hatim ya tsaya yayi tattauna game da matakan mazaje da masu riwaya hadithai ta wata fuska daban wa huwa ma yadullu a ma tadullu alaihi alfazu allati yutliqu hal a'immatu an-nuqadu alaihi ya tsaya ya kalli ma'anonin kalmomin da malamai suke saki a kansu li bayani halihim kalmomin da malamai suke faɗa dan bayanin halin waɗannan mazaje min haisul jarhi wa ta'dil ya tsaya ya kalli waɗannan kalmomi faqad la hadha ibn abi hatim anna ba'd al-a'immati ikhtaru alfazan lil hukmi ala rawi ya lura da cewa akwai malaman da suka zaɓi watin wasu ainihin kalmomi na musamman waɗanda da wannan kalmomin suke ma masu riwaya hukunci wa yarfuduna an tutlaka ala ukhari ala akhara amma kuma ba su yadda wannan kalmar a faɗe ta akan wani ba ma'ana cewa wani thika ba kowa ne za a ci mishi thika ba ba kowa za a ce mishi kazzabun ba ba kowa za a ce mishi da'ifun ba an ce wani thika ga wani shi ma ana karban hadisin shi amma ba za a ce mai thika ba kamar yadda an ce kowa ya ci jarabawa wannan bai nufin kowa ya ci 100% wani ya ci 40 wani 45 wani 50 wani 60 amma dukan su cin jarabawa ne ba zai yi a bawa kowa grade 8 ɗaya da na ɗayan ba shine yace a um, da annahu a'ala au adna minhu manzila saboda ɗayan yafi wannan ko yana ƙasa da shi فقد سأل رجل عبد الرحمن بن مهدي الراوي يكنى أبا خلدة an tambayi malam abdurrahman ibn mahdi game da wani mai riwaya da ake cewa abu khalda sa'alahu aka tambayi ibnu ibnu mahdi aka ce mishi hal kana thiqatan Allah ga ta malam wana ko amintacce ne fa qala lahu ibnu mahdi sai ibnu mahdi yace kana sadukan yana dai da gaskiya wa kana ma'munan kuma dai amintacce ne athiqatu amma in ana maganan athiqa sufyanu wa shu'ba sai dai irin su Sufyan da Shu'ba amma shi irin shi ba abin nan kuma a ce wani mahaddaci ne ko ce to ya dai iya karanta alkur'ani ya dai sauke ma'ana ka nufin ko da yake da rabo a cikin qur'ani bai kai matakin a ce mai mahaddaci ba malai ci gaba da cewa wa yu'aqqibu ibn abi hatim ala hadhihi riwayati mustanbitan manhaja an-nuqadi fi dhalika daga nan sai ibn abi hatim ya biyo bayan wannan magana da wani zance wanda ta hanyar zancen yana ƙoƙarin gano yana ƙoƙarin zaƙulo abin da ya fahimta sai ce faqad akhbara kaga yanzu nan malam ibnu mahadina ba mu labarin annan naqalata lil athar al maqbulina ala manazila cewa masu rubuto masu rubuto hadisai waɗanda ake karɓar riwayar su to mataki mataki ne ba iri guda bane wa anna ahlal manzilati al a'la kuma wanda suke kan mataki na sama sai ce kaza wannan kaza din ishara ne akan cewa wannan lafazin akwai kuskure a ka'idan nahu domin cewa da yawa anna ahalal manzilati almanzila muannath ne ko to a'la muzakkar ne kamata ya zo anna ahalal manzilati alulya amma sai zo da a'la haka yazo a cikin littafin daga shi kanshi mai tahqiqi littafin da yazo wurin sai buga alama motsin rai ma'ana wannan kuskure ne kai tsaye a larabci ina fata mun gane kuskure kuma tunda ba qur'ani bane ba za a kokarin wani samu mishi wani ta'awili ba an a qur'ani ne sai a bincika a bincika a gaya za a warware kamar da Allah misali yake cewa kamar salal ankabuti ittakhazat baitan irin wannan za a ce ya saba wa concord and agreement saboda al ankabut muzakkar ne ittakhazat kuma fi'li ne da yake da ta'ut ta'anis to sai ai ta bincike a gaya za a yi ko su ce saboda ainihin wato idan idan abun gairul aqil ne ana iya mai da shi muannas ko da ainihin muzakkar saboda wasu su ce kuma saboda idan an zo wurin tahqir abinda ake nuna cewa ba wani abun a zo a gani bane kamar wannan kwatancen da ake al'ankabut ba wani abun a zo a gani bane kwatance ne ake na rauni da gazawa ko babu laifi a mai da shi mace wasu su ce dama duka ainihin asalin hasharat asalin su mata ne duk dai maganganu yanzu kuma a zamanance da aka yi bincike ya bincike sai aka gano cewa ai shi kanshi an kabut in ya zo gina gida to malalacin dabba ne namijin bai gina gida ta mace ke gina gida da aka ittakhazat din nan ishara ne qur'ani yake a lankwashe akan cewa ta mace ce ma take gina gida to kaga bayan rauni na zahiri da ake gani gidan an kabut na da rauni kuma na ma'ana duk gidan da za a ce gidan mace ne don ko ya baka wara ka ce yar mace ce zaka jir karaya sannan ita kuma macen bayan ta gama gina gidan kamar yadda suka ce masu binciken sai kuma su tare ta da ƴaƴan sai su kashe mijin sai su kashe mijin kaga kuma wannan shi ma wani wani rauni ne a ce uwa da ƴaƴa sun kashe mijinsu da babansu to duk wannan ya cikin wa inna auhanal buyut wahan din ya wuce kawai wanda ake gani na zahiri malamai duk suna faɗa wannan dan kawai ƙara sharhin wannan ta'un ɗin ta ittakhazat kuma gani haka irin qalatil yahudu da sauransu duk ana kawo musu wannan shuruɗin amma wannan tunda ba qur'ani bane kai tsaye kuskure ya saba ma asalin qiyasi na nahwu domin almanzila muannas ne to a'la mudhakkar ne kamata ya zama almanzila al'uliya saboda a samu agreement tsakanin sifa wal mawsuf fi ta'anithihi wa wa tadhkirihi wa ma ila dhalik shi sai yasa kaza da haka aikin ana rubutu na bincike sai ka sa kaza inda turanci ne sukan saka sick s i c sick bai na kausai ma'anar shi haka aka kwafo da kuskuren ba za a canza ba saboda amana ilimi ba za ka canza ba a babu babu k sick na shi lafiya akwai kiyaye ko s i c k to sai ka cire ke din ka bar shi kawai sic idan rubutu ne na, na, na, na boko kalma asalinta latin ma'anarta kaza kala haka ya ce ko kaza kataba kamar yadda nan ya sa kaza ina fata mun gani ya ce wa anna ahlul manzilatil uliya sorry al'ala athiqat wato wanda ake ce mathiqat sune wanda suke can sama irin su shu'ba mun ji tarihin shaharan nan ko da irin su sufyanu ath-thawri wa anna ahlul manzilati ath-thaniya ahlus sidq wal amana na mataki na biyu su ake cewa masu gaskiya masu amana la hadabuna abi hatim zalika ibnu abi hatim ya tsinkayo wannan zance fatatabba al alfaz allati yutliquha an-nuqadu ala ruwati wa dilalatiha sai bibi abubuwan da ainihin masu magana akan mazaje suke yi da ma'anonin su da dilalat din su fatabayyana lahu annaha laysat ala darajatin wahida ya gane cewa zancen ba iri guda bane wa inna ma hiya ala darajatin shatta zance ne kala daban-daban wa zakara minha ma tawassala ilayhi man tatabba'ahu man min tatabbu'ihi wa mulahadati ya bayyana kuma abin da ya tike akai gare shi ta ta hanyar bibiyarsa da ainihin tsinkayensa sai ya ce taqsimu alfadhil alfadhi maratibul jarhi wa ta'dil inda ibn abi hatim ga kuma irin yadda ibn abi hatim ya rarraba maratibul jarhi wa ta'dil martaba ta farko daga cikin maratibu alfadhi ta'dil martabatu ta'dil inda ibn abi hatim hiya almartabatu alula martaba ta farko qala ibn abi hatim idza qila lil wahid innahu thiqa aw mutqin fa huwa mimman yuhtaju bi hadisi in kaji an cewa na amintacce ne ko ya kware wannan ana kafa hujja da hadisi shine mataki na farko qala ibn salah wa kaza idza qila daidai wa daidai tsakanin thiqa da mutqinun in kuma aka ce sabtun au hujjatun wakaza idza qila fil adli innahu hafizun dabitun daka da sikatun da mutqinun da sabtun da hujjatun da hafizun da dabitun duka waɗannan martaba ɗaya suke duka dai a synonyms a ainihin wato akan cewa amintacce ne ana karɓar riwayas almartabatu thaniya mataki na biyu qala ibn abi hatim idza qila innahu saduqun maka ce saduqun au mahalluhu sidqu أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية يتي نبي شيني نكتي صدوق محله الصدق لا بأس به yace wannan za a rubuta hadisin shi kuma amma ba za a karba kai tsaye ba to kaga nan zai bayyana maka abin da aka fara cewa ibnu abi hatim na daga cikin muta'annitu cewa kawai dan an cewa na saduqun ba za a karba ba sai an tantance wannan yana daga cikin ta'annutinsa ina fata mun gane ana karban riwayar saduqun inda kawai ba za a karba ba shine idan ya zama kalmar saduqun din ba ita kada bace saduqun lahu awhamu saduqun rubama yahimu saduqun yakhta'u saduqun yukhalifu saduqun yarwi ma la yutaba alayhi amma kace kawai saduqun to wannan ɗaya yake da fika wajen karɓar riwaya sai dai bai kai fika wajen martabar da za a bai wa hadisin a hukunci in an zo shi sai a ce hasan wancan kuma a ce sahihu ana fara takaɗan ne da wanda ya ci aka ce mai sadukun kawai in an ga wani abu burbushin matsala a hadisin shi a ji wani abu na nakara ko a ji wani abu da yake ish'ari da mukhalafa ko makamancin shi amma mujarradin kasancewar shi sadukun kadai ba sai an yi nazar a cikin hadisin shi ba يقول ابن الصلاح هذا كما قال لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه ابن الصلاح يتي وأنن كلمون دي فدا هكا سكي saboda ce mai da aka yi sadukun ba sa baya la yushiru la tushiru ba ta nuna shari'atar dabt cewa an amince da kwarewarsa da haka za a duba hadisin shi a tantance almartabatu thalitha قال ابن أبي هاتم إذا قيل شيخ ما كتوان الشيخ شيء فهو بالمنزلة الثالث يا هو متاكين أك يكتب حديثه زاء ربط حديث شيء وينظر فيه إلا أنه دون الثانية سيدي بكين بينا aka ce shekul agun malaman hadisi wannan ba yabo bane ya fi kama da suka kama a ce kawai malami ne الرابعة إذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار haka ce salihul hadithi za a rubuta hadisin shi amma da itibari don neman mushi a agaji aka ce itibar abinda suke nufi ga hadisi bai gama cika ingantacce ba yana nan baina baina shi kuma bai gama cika raunin da ba a yi watsi da shi gaba ɗaya ba kama a ce ne mutum yana bakin ainihin wato hudur yana bakin gaba ta pass mark kamar misali yana la'arafi na pass mark to kaga ba za a yi watsi da shi ko a ce a yi tsarhin shi ba kuma ba za a karba kai tsaye ba amma za a nemi abin da zai goyi bayan a karba ko ya goyi bayan a raunata irin waɗannan hadisan su ne za ka ji an zo za a ce hasanun fi shawahidi ko hasanun insha Allah ko jayyidun ko hasanun bi majmu'i turqihi za ka ji dai ba za su faɗa hasanun ɗin kadai ba sai sun ainihin ƙara da wani lafazi da ke nuna cewa da ƙyar na sha ne ya fi da ƙyar aka kama ثانيا مرتبة تبيو مراتب ألفاظ الجرح ulaha ta farko qauluhum layyinul hadisi in suka ce wani hadisin sa mai rauni ne fa innahu qala ibn abi hatim idza ajabu fi ajabu fi ar-rajul bilinin bilinin hadith fa huwa mimman yuktabu hadithuhu wa yunzaru fihi i'tibara idan suka bada amsa game da mai riwaya suka ce yana da lin a hadisi kaga can an fara da mafi inganci nan kuma an fara da mafi saukin rauni dan daga nan ne daga mafi karancin rauni na kusa da shi shine mafi saukin rauni in ka zo zaka yadda ake zanen sai ka zana triangular ka sa tsolan bakin shi kalli kasa to saman nan shine mafi inganci kenan sai kuma ka zana wani shi kuma ya zama yana zaune tsolan shi na sama kaman pyramid haka sai sahabu mun gane to wancan na can sama shine mafi inganci ana gangarowa ana gangarowa yana sauka daga mafi karancin inganci sai ya hau kuma mafi karancin rauni ala sa an gani amma haka misali to ai babu akwai mai alƙalami ba mana ce ku bari mu kwata ka daga gobe da nake ruwa jama'a kamar haka yanzu nan eh kaga mafi girman inganci kenan can siqat da asbat ana gangarowa ingancin yana raguwa ana gangarowa ingancin yana raguwa har ya kawo ƙarshen shi shine ƙarshen inganci kenan tsolan triangular din sai kuma rauni wanda ke nan kusa shine mafi ƙarancin rauni ana ƙasa rauni na ƙara faɗi na ƙara faɗi haka kai kan mafi rauni shine na can ƙasa wanda ke fi muƙabil na mafi inganci kaga thiqat ne anan sama nan kuma kazzabuna ko mun gane to wanda suke martaba ta biyu inda za ka raba haka su ne wanda ake cewa muhallu sidik ko to wanda suke nan kuma su kuma su ne masu biye da su su ne za ka ga da'ifai da maturukai da asabul manakir wanda za a ce shekun nan kuma su ne za a ce ainihin wato a ce lahu auhamu ko ko ta'rif wa tunkir wanda za a ce a lil itibar ko kaza shi kuma wannan ne za a ce kaza haka shi ma za ka gani waɗannan da suke nan tsakanin masu mafi ƙarancin inganci da masu mafi ƙarancin rauni su ne wanda suke bakin gaba ko da wanda ya ci 39 da wanda ya ci 41 kaga sa da makwabtaka amma wani yana cikin fail wani yana cikin pass shi ne irin haka haka suke zana wannan gram wallahu alam sai ke cewa wanda aka ce idan suka ba da amsa akan shi suka ce يكتب برين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا المرتبة الثانية قال ابن أبي حاتم إذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كتب حديثه إلا أنه دونه إذا كنت سكتشي ليس بقوي ويا دم فكرفي كدن ذاك قارا ين ainihin ƙasa kaɗan da wanda yake mene shi kuma wanda za a ce wato wanda aka ce linul hadis ya dan fi karancin rauni fi wani wanda aka ce laisa bi qawi kaga an kare kasa ke almartabatu thalitha idza qalu dha'iful hadith shi kuma ya fi karancin inganci raunin shi ya karu akan laisa bi qawi fa huwa duna thani la yutrahu hadithu bal yu'tabaru bi duk waɗannan dalilul hadith da laisa bi qawi duka waɗannan su biyu ana itibari amma daga kan dha'iful hadith ba watsi ne kawai sai almartabatu rabi'a qala idza qalu yace idan suka ce matrukul hadith au zahibul hadith au kadhab matruki da wanda hadisan shi sun riga sun watsi kuma ƙaryaci fa huwa saqitul hadisi la yuktabu hadisuhu wa hiya al martabatu ar rabi'a na wa hiya al manzilatu rabi'a wa min al mufid an natanawala huna tartib al alfaz inda ba'd al a'immat alladhina allafu fi usul ilm al hadith na da gaskiya abu mai fa'ida yace anan mu ƙara tantance bayanai dangane da lafuzan malaman da suka zo a bayan ibn abi hatimin suka yi magana akan ilimin hadisi li'annahum naqadu tartib ibn abi hatim dan sun yi maganganu akan wannan tartibin nashi wa addalu fi sun gyaggyara wasu abubuwa fa kanat al maratib indahum akthara adadan min min min maratibi sai zama an samu ƙari musamman shi ya kawo hudu wasu sun kawo shida da makamantansu hadha ja'alahum yad'una maratib ibn abi hatim fi ghairi tartibin biha wasu kuma sun canza yadda ya rattaba su faja'alul martabal ula indahu thaniya aw thalitha wa hakaza abinda ya sa na farko suka mai da shi na biyu ko na uku zai zo diya magana kan waɗannan ɗaya bayan ɗaya tun daga kan ainihin waɗanda suka biyo bayan su ibnu salahi su iraki su sahawi su ibnu hajar wa qabla an nadhkura a'immat alladhina adafu ila maratib ibn abi hatim aw naqaduha nushiru ila annahu rubama كان الحافظ الخطيب البغدادي أول من تكلم في مراتب الرواة تبعا لما يطلق عليه من من الفاظ yace anan kuma muna so kafin mu faɗi wata magana akan wannan zancen mu fara ishara akan cewa ibnu abi hatimin shi ya fara yin wannan aiki amma a bayan shi wanda ya fi kowa bayyana akan cewa yayi aiki akan lafuzan jarh wa ta'dil shine al-imamu Abubakar al-Khatib al-Baghdadi kaga khatibu ya zo ne ya rayu bayan kamar shekara mun ji ibn abi hatim ya rasu 325 da rasuwarsa shi kuma abin nan khatibu ya rasu shekara ta 463 kuma ya shekara kamar 65 a duniya an haife shi shekara ta 300 da wajen 94 so dan haka kaga sai da ibn abi hatim ya rasu da wajen shekara 70 sannan aka haifi khatibu kuma gani ya daɗe da mutuwa amma da duk wannan zamun nan malaman da suka biyo baya ba su yi wani aiki a kai ba sai da khatibu ya zo sai ya sake gyara wannan tartibin to da aka duk wani abu da ya biyo baya a cikin mustala kamar yadda aka sha faɗa za ka tarar mutane sun kasance suna jingina ne da littafan khatibul bagdadi saboda yawan ayyukan da ya yi a kai aiki kusan kowace mas'ala shi littafi yake mata mu'talif wal mukhtalif zai mishi littafi mudallisai littafi muttaribi littafi komai juz'i yake masa sannan kuma yi littafi a jumlace shine al-kifaya fi ilmin riwaya wanda ya tattauna gaba da akan sciences na ainihin wato riwaya ya kuma littafi na adab shine ainihin wato al-jami' li adabir rawi was-sami' wannan kuma na dubban malami da dalibi masu koyon karatun hadisi duka muna nan da su anan sama duka littafai ne bugaggu suna nan da yawa so khatibu da yazo yayi wannan sai ya ce lakinnahu iktafa bi bayani arfa'i almaratibi wa adnaha yayi bayani ne akan mafi daukaka da ta can kasa qala fa amma aqsamul ibarati bil ikhbari an ahwali riwayati fa arfa'uha an yuqala yace mafi girma da daukaka daga cikin halayen masu riwaya a ce hujjatun aw thiqatun wa adwanaha ta can kasa kuma an yuqala kadhabun aw saqitun wannan kawai ya fada a cikin alkifayatu fi ilmin riwaya thumma saqa min al-aqmin aqwali al-a'immati ma yubayyinu annahum yaqsiduna waba' ar-riwati ala darajatin wa laysu bimutasawina fil manzilati indahu sannan ya bayyana abubuwan da suke nuna cewa malamai ba sa sanya masu riwaya a martaba guda dole ne a sanya mutane kowa a matakin da Allah ya bashi kama aurada riwayatan libn al-ma'in tubayyinu anna la ba'sa indahu ya'ani biha anna rawi thiqa kuma ya kawo cewa agun ibnu ma'in shi idan yace la ba'sa bi fulan to shi yana nufin thiqa ne shi wannan lafazin a wurin shi ba kamar a wurin sauran malamai ba wa da'ifun ya'ani biha anna rawi saqit al-hadith sannan ibnu ma'in in yace wa na da'ifun to yana nufin saqit al-hadith akwai malamai da suke da istilahat da suka saba wa na saura kaman bukhari in yace in yace ainihin wato fihi nazar in yace fihi nazar ya gama jarraha mutum in yace fihi nazar saura kun suka ce fihi nazar to bai wuce wanda za a ce ainihin wato lahu awhamu saduqun lahu awhamu amma shi yace fihi nazar ɗaya yake da yace kazzabun ko saqitun haka in yace takallamu fi bukhari in yace takallamu fi yana nufin an ƙaryata shi kaga dole sai ka fahimci irin waɗannan musalahatin wanda suke na wasu khawas ne daga cikin malamai dan kar su zo a cikin jeren gezantuka sai a jaya musu hukuncin da zai iya canza asalin hukuncin da suke nufi da magana wa idza kana hadha yukhalifu yukhalifu ma dhakara ibn abi hatim fi maratibihi fa innal imam ibn salahi dhakara an laysa hunaka ta'arudan fil haqiqa ce duk da yake wannan zancen da aka ɗauko daga haɗan ma'inu ya saba da abin da aka ji daga ibnu abi hatimin kamar yadda ibnu salah ya bayyana cewa amma a hakikanin gaskiya babu wani sabani li'anna hadha istilaha hadha istilaha khasun bi ibnu ma'in da wannan islahin ya keɓanci ibnu ma'in ne wa lidhalika nasabahu ila nafsihi khassa da haka shi da kanshi ibnu abi hatimin ya danganta shi ibnu ma'in ya danganta wannan islahi ga kan kanshi أما عمل ابن أبي حاتم فهو مستخلص من مقاصد الجمهور أئمة الجرح والتعديل في إطلاقهم هذه الألفاظ شيكو ابن أبي حاتم أيكن لي تو خلاصة يا تاتي زنتكا نينا ما أنو نم غنغن مالا كوتن كوتن شي كوتن كوتن أيكن ابن حجر ابن حجر مسمى التقريب التهذيب abin da yake fada ba ra'ayin shi bane khulasa ne na ra'ayoyin malaman jarhuwar ta'dil to haka shi ma wannan yake كما أورد الخطيب رواية أخرى توضح أن أبا الحسن الدار قطني قد فسر اللفظ كما يدى هر إلى الخطيب يكاوزن شيدك الإمام الدار قطني إن يفسر فأن أينهم مفدي إذا أكتشي لين الذي مثله ابن أبي هاتم لأولى لأولى مراتب الجرح وأن ابن أبي هاتم يكاوشي أمضي فرقم مرتبة الجرح شي dara kudi ya fasara cewa fasarahu bi anna rawi alladhi yutlaqu alayhi dhalika la yakunu saqitan matruk alhadithi walakin majruhan bi shay'in la yusqituhu an al'adala yace haka cewa nan layyinun ko layyinul hadith to ana nufin wannan mai riwaya ba amka da shi ne gaba ɗaya ba amma dai an soke shi sukar da bata gama da hadisin shi gamawa na ƙarshe ba wa ba'da hadha rawa bi sanadihi an ma zakarahu ibn abi hatim fi maratib al-jarh wa ta'dil duna an yu'allika alaiha bi shay'in bayan nan sai kuma ya ruwaito waɗannan maganganun gaba daya na ibnu abi hatim ba tare da yawan ta'diki ba kace mene ciwa ne a ba lafazin kake amfani da shi ba amma dai waɗannan lafazan in yi amfani da su suna da ma'ana sabanin sauran sabanin ma'anarsu a gun sauran malamai نعم سيمو جي آه الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام يتي سنة إهدا وستين ومئة شكرة هجرانا دا شكرة دريد ستين دا لأيا باين هجرة منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها كان ظهور عطاء المقني الساهر الملعون الذي ادعى الربوبية بناحية مروى واستغوى خلائق لا يحصون ورأى الناس قمرا وأرى الناس قمرا ثانيا في السماء كان يرى إلى مسيرة شهرين wannan shekara ne aka samu bayyana wani wani ata'u al-muqanna ata'u mai ainihin qina shine abin nan mask mai sunan shi da Hausa fuskar dodo da ake saka wani shedani ne bayyana mai fuskar shi a cikin qina na zinari kamar yadda yara suke saka fuskar dodo yana saka fuska gaba daya ya rufe fuskar shi ba san yana fuskar shi larabawa suna yin wannan da al'adar su tun a jahiliya akwai wanda suke na kariyan yaki akwai wanda suke kuma na badda kama ko kuma shi kuma da yazo shi ma sai yazo da irin nashi haka ya sa yazo da kina sunan shi aqa'u al-muqanna haka ake ce mishi ya da wani suna daban-ban da wannan amma dai wannan shine sunan da ya shahara da shi a cikin tarihi as-sahiru bokan nan almal'unu tsinan ne Allah zidda an rububiyya wanda ya ce shi Allah ne binahiyati marwa ya yi wannan aiki a ɓangaren ƙasar marwa cikin ainihin wato ƙasar khurasan kenan wastaghwa khala'iqa la yuhsauna ya batar da ya rudar da halittu waɗanda ba za a kiri daga su ba ya halakar da mutane da dama wawaye suka yi da cewa wai shi Allah ne za mu zo mu ji maganganun shi a gaba inda za a kashe shi zai ba mu bayani akan abubuwan da yi nan da shekara biyu ina jin a sanata ihda a salasin wa sittina wa mi'a ya shekara kamar biyu yana wannan tsiyan da wannan iskancin kama aka samu dama da ya za a kashe shi ya sha guba ya mutu da kanshi ya kuma sa aka dafa dalma ya dinga tsoma 'ya'yan shi da matan shi a ciki wasu kuma ita ba su guba kafin a hau a tare dan an ritsa shi ne akan wani tsibiri da yake wajen wata biyu aka ritsa shi za dai mu zo mu ji a gaba insha Allah nan farkon bayyana shi ne ake fada wara'a wa'aran nasa kamaran yana yin abin nan saharu a ayunan nasi sai a ga wani ga wata na Allah shi kuma ga nashi ya fito a sama watan nan aka ce ana ganin shi kana yura ila masirati shahrayn tafiyar wata biyu wasu sukan suka bo daga wuri da ya kai tsawon tafiyar wata biyu a irin tafiyar ta dabbobi sai a ce ai a garin can ma an ga wata an ga wata guda biyu rana kaza ga wata Allah ya bashi dama yayi irin wannan shedin Allah shi kyauta bai aka fara ainihin alajin Allah ya kiyaye ba ko yes wa fi sha'bana توفي الإمام العالم أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفي الفقيه سيد أهل زمانه علما وعملا يتي أتكمة شعبانا توفي الإمام العالم babban limami malamin musulunci baban abdullahi sufyanu dan sa'idu al-thawi ya rasu al-kufi mutumin kasar kufa al-faqihu malamin fiqihun nan sayyidu ahli zamanihi ilman wa amalan jagoran mutanen zamanin shi wajen ilimi da aiki da shi walahu sittun wa sittuna sana malam sufyan thauri ya rasu shekara shi 66 rawa an amr ibn murra wa simak ibn harb wa khalq qala ibn mubarak katabtu an alfin katabtu an alfin wa mi'a ma fihim afdalu min sufyan thauri nayi hadisi daga mutum dubu da mutum 100 amma a cikinsu in ibn mubarak ban ga wanda kai sufyan al-thawri daraja ba wa qala shu'ba wa yahya ibn ma'in wa ghayruhuma sufyan amirul mu'minin fil hadith wa qala ahmad ibn hanbal la yataqaddamu sufyan fi sufyan fi qalbi ahad yace ba a zuciyata babu wanda yake gaba da sufyan wa qala ya al-qattan ma ra'aytu ahadan ahfaza min al-thawri ban san mutumin da ya kai sauri karfin hadda ba wa huwa fawqa malikin fi kulli shay yace ya wuce maliku akan komai zahabi dai zonan yayi ta dike cewa ba akan komai wuce maliku babu shakka ya fi maliku yawan hadisai yace walakin na malikan kana yantaqir rijal maliku yana tace mazaje ba na kowa yake dauka ba sai aka bi shi yawan hadisai shi ko sufyanu ya koyi hadisi a kusan gun kowa shi sa karshen rayuwar shi da zai mutu ya bada wasiya cewa a korin tafan shi gaba daya to kan ma a tona rami a rufe don ya yi nadama wasu hadisai da ya koya a gun wasu mutane ma'ana shi ya ji daga kulluman habba wa dabba shi sa ya fi maliku yawan hadisai shi ko maliku kana yanta rijal yana zaɓa ba kowa yake sauran hadisan shi ba da hadisan shi ba su kai wannan sufiyanu sauri ba to sufiyanu sauri da nashi suka fi na kowa yawa kuma ya fi ƙarfin hadda sai wannan ya bayyana kamar ya fi maliku zahabi ya yi taliki kwatankwacin wannan qala sufiyanu mastauda'atu qalbi shay'an qattu fa khana ban taba ajje wani abu a cikin zuciyata na haddace ba in zo zan fade shi in samu cewa zuciyar ta ha'ince ni ka san kwakwalwa tana wannan ha'ince ta hunu da'iman zaka ji ka rike abu ka zo fada ka kasa fadi to shi zuciyar shi bata mishi haka wa kana sufyanu kathira al-haqqi ala qala warqa lam yara sauri mithla nafsi ce sauri bai taba ganin malamin irin kanshi ba wa kana sufyanu kathira al-hadd ala al-mansuri li zulmihi sufyan al-thawri ya kasance yana yawan kwashe kafan Abu Ja'far al-Mansur yana yawan suka shi yana yawan ainihin tinkara shi da nakali kaga shi ba salafi bane ke ko ba salafi bane ke a bisa salan mutanen mu na yanzu waɗanda suke ganin wai duk wanda ya magana akan wani sarki wai ya fita daga salafiya waɗannan yan kauye ne kawai a izini wallahi ‘yan ƙauye duk waɗannan malaman da kake ji kaka ban cire maka su babu wanda bai rikima da sarakuna ba malik shafi'i ahmad sufiyanu sauri abin nan abu hanifa shu'uba dukkan sun yi rigima duk wani malamin kwarai sai ya yi rigima da sarakuna duk wani malamin kwarai saboda annabi ma ya rigima da sarakuna yes ka san ku ƙarshen malanta kenan su waye sarakuna a maka su abu jahal su abu lahabi su abu sufiyana bai rigima da su ba bai rigima da su ba jama'a duk waɗannan malaman ba mun karanta an musu bulala wasu an kulle su wasu an kore su duk dai takamar salafiya gaba ɗaya yanzu a duniya ba ta wuce ibn timiya da muhammad ibn abdullah ba to waɗannan sun yi rigima da sarakuna dukansu muhammad abul hab kafin ya samu kakan safa da ya goyi bayan shi rigima yake da sarakuna zindima musu kalmar kafirci yake dan hodiyo ya rigima da sarakuna so ba mujarradin rigima da sarakuna ne kawai wai bata ba waɗannan da suka zo kawai wasu ƙauyawa da sunan malamai suna cewa duk wanda ya magana akan sarakuna ko ya soke su wai shikenan wai ya fita daga salafiya kai kaji da Allah sai ka ce suna da wani wani wato wani criteria salafiya kenan kungiya ce kawai kamar a ce kungiya wata siyasa a ce duk wanda ya je antifati kawai an kore saboda su ba su da taurin ran da za su iya wannan of course akwai malaman da ba su da wannan taurin ran mun ji a baya ka ce wane ne sunan shi ibn abiz ibn ba maliku na zo maliku ma ba da bai komai ba haka mai bulala ibn abiz ibn zai zai tashi a gaban sarki ya faɗi duk abin da ya ga dama maliku ya zanu bai ce komai ba kuma da haka maliku ma bai tsira ba maliku bai tsira ba sai da aka mishi bulala har hannun shi bai iya bai iya kamto saboda ya bada fatawa ya ce mubayar da aka yi wa abuja farin mansur ba ta yi ba maluka ya wannan fatawa ce saboda akwai wata bai'a a wuyan mutane kuma tirsasa musu da aka yi aka ce duk wanda bai mubaya ba matar shi ta sako ya ce matarsa ba su sako ba yana cikin tarihi za mu zo mu karanta a nan gaba kawai wasu yan ƙauye su zo don suna ganin wai sun iya da ya rabi sai ta da baki kawai su ce wai za su dinga mutane iya shekin da suka gara ma wannan shine wai wai salafiyanci su dinga ɗauko maganganu wanda ba ma'anarsu ba kenan in ba za ka iya ba dole ba ne in ba za ka iya rigima da sarakuna ba dole ba ne amma mujarradin kawai ja da wani shugaba wanda ya zalunci mujarradin wannan kawai mai da kai abin nan ba ga hadisi a cikin littafin muslim wanda sahabi ya ja rigan ma halifa mai sunan shi abu sa'id al-khudri za a yi musu sallar idi za a yi bid'a ya rike rigar shi ya ce kana bid'a ya ja rigan ya ce sakanni sannan ya sake shi ba wanda ya ce wannan sabon ya zama dan bid'a shi ma fitar su kuma su ne ma salafiyan ma ba su su ne salafin za ka cire shi ba za ka taɓa cire shi ba ka ɗan shi'a ne Allah shi kyauta bari mu ji za mu ƙara bayanai akan waɗannan abubuwan insha Allah ya ce fahamma bihi sai mansur ya yi nufin ya halaka shi wa ara da katilau ya so ya kashe shi fama amhalahu Allah Allah bai jinkirta wa mansur ba wa manaqibu sufyana kathiratu darajojin sufiyana suna da yawa la yahtamilu ha hadha tarihu wannan dan littafin magana dauke su zamu ga mutum insha Allah dan kaje cikin sirr alamin nubala tarihin shi wajen shafi 70 ne in fa da zabi ya gama sai da ya ce alhamdulillah tammatit tarjama kamar ya gama littafin gaba daya saboda ya kawo ya kawo bayani ya kawo bayani da gaske ne jama'a sufiyanu thauri yana gaba da malik a tsaba ragin ilimi amma kun san ilimi daban shahara kuma ɗaukaka daban shi za ka ji an ce alim kaza kaza duka da siga ta fa'iliya amma ka bai gun shahara mai ake cewa mashhur wanda aka shaharantar don mutum bai shaharantar da kanshi kuma ilimin shi kuma mun gane bambanci alimun mutkinun imamun ba a cewa mu'allamun wanda aka sanashe shi sai a ce ya zama alim shi ya sani amma aka zo wajen ya shahara ba sai a ce mashhur wanda aka shahartar da shi wani dalili ne sa ka shahara yawan ɗalibanka ko zamanin da ka rayu da aka buƙaci iliminka ko wani yanayi da ya haifar da irinka da sauransu ko ƙarancin irinka a zamaninka duk yana iya abin da ya shahartar da kai ko dai wani abu da Allah ne maka baiwa da shi alal misali yanzu a abu akwai professor sun fi guda 200 amma guda ɗaya shi ne bastin sala shi za a ji labari inda za a yi magana ba da ni abu shi za a ji labari wani professor in banda da fatima ɗinsu ba za a taɓa jin labarin shi ba ya mutu kuma hala ya fi wancan ilimi ko mun gani haka masu kuɗi akwai wanda zai samu shahara kuma ba shi fi kowa kuɗi ba saboda wata ya fi kowa sadaka ko zakka ko ya fi shiga talakawa ko ya fi kowa rashin imani za a dinga labarin wani bai da imani bai kyauta bai sadaka sauran kuma gama garin halaye gare su da aka ba za a ji labarinsu duk wannan yana faruwa to wannan da ake ce masu fiye da sauri jama'a ilimin shi ya kai ya kawo da aka ji ya ce wannan littafin ba zai ɗauki tarihin shi ba amma insha Allah za mu ɗan ƙara bayanai a kai bari mu samu gabar da za mu kwana tukuna sai mu dawo kan shi wa fi awwaliha abu salti za'idat ibn qudama tafaqafi al-kufi al-hafid rawa an ziyad ibn qilaba wa tabaqati a wannan shekara abu salti za'idat ibn qudama tafaqafi shi ma ya rasu yana da hadisi a cikin kutubu sita gaba ɗayan su قال أبو حاتم ثقة صاحب السنة وقال الطيالسي أبو داود الطيالسي yake cewa kana la yuhaddithu an sahib bid'ati baya hadisi daga dan bid'a a wata riwaya kuma aka ce wala yuhaddithu baya ba dan bid'a karatu in ka zo makarantar shi sai ya ce me aqida ka ban san ka ba ka je ka kira wanda ya san ka aka aka ce an taba kamar dalibi yace yace wannan ahlus sunna ne ce to wallahi malam da ina mashi da tan alheri yace a ahlus sunna ne kawai ya ba malam yaushe ka zama haka ya ce yaushe mutane suka fara zagin abubakar da umar suka fara karyata kaddara suka fara ya fara lissaf bidoyi ce da shi baya ba dan bid'a karatun shi ba zai koya gun dan bid'a ba ko ba zai ba dan bid'a ba baya shi da su in ka zo koya a makarantar shi kai dan bid'a zai kore ka kuma dama shi ba zai ji kunka ba wa fiha harb ibn shaddad al-yakshuri al-basri rawa an shahr ibn hawshab wal hasani wa yahya ibn abi kathir wannan mutumin suna harb ibn shaddad shi ma yana da hadisi a cikin al-kutubu sita in banda ibn majah duk da yake yahya dan sa'id al-qattan yayi ta'annuti ya soke shi yake karbar riwayarsa amma yana da hadisi a cikin har bukhari da muslim ka san yahya dan sa'id mana daga cikin muta'annitu na mun karanta a baya ko sai kuma sa'id ibn abi ayyub al-misri wa qad nayyafa ala 60 wannan ya rasu shekarar shi ta wuce 60 rawa an abi zuhra ibnu ma'abadin wa jama'a yana da hadisi a cikin kutubu sita shi ma gaba daya wa fiha aw fi hududiha ko dai a cikin wannan shekara ko kuma a bakin gabata warqa'u ibnu umar al-yakshu al-kufi al-mada'i bil mada'i eh al-yash al-yashkuri eh al-yashkuri na kabila ce mutanen basra ne yashkurawa din روان عبيد الله بن أبي زيد يزيد ومنصور وطبقتهما وقال أبو داود الطيالسي قال لي شعبة عليك بورقاء فإنك لن تلقى مثله حتى ترجع يجي أبو داود الطيالسي يجي ده أينهم شعبة يجي ده شي كجي قوم ورقاء وكوي كراتو بذاك سامع إيرن شي بهاك داود بقصد دك جي شي ما هنا يا دايسي أشكي دك كتب الستة وقال أحمد كان ثقة صاحب سنة وفيها أو في حدودها ma'ana hudud din ƙarshen shekara ake nufi cikin zulhijja ƙarshe-ƙarshen shi kenan hisham ibn sa'ad al-madini yatimu zaid ibn aslam hisham dan sa'ad al-madini wanda yake maraya a gidan zaid dan aslam wannan muslim ya fitar da hadisin shi da yake ibn hibban yayi ta'annuti shi ma anan ya koro shi a cikin littafin majruhina al-majruhin na ibn hibban sai ibn hibban shi amincewa ba wahala hakanan kuma jarraha ba wahala wajen shi shi a cikin wajen jarhu ya daga cikin muta'annitun a wajen kuma ta'adil kuma daga cikin mutasahib ibnu hibana kenan bawan Allah Allah gafarta mai wa fiha aw fi hududi ha daud ibn qais al-madini al-farra'u ad-dabbab daud dan qais wannan badukun nan mai bugun fata rawa an al-maqburi wa tabaqati shi ma yana da hadisi a cikin muslim bukhari ya fitar da hadisin shi ta alika wa abu ja'far al-razi isa ibn mahan isa ibn mahan shi ma a wannan shekara ya rasu rawan ata'in ibn abi rabah warrabi warrabi ibn anas al-khurasani wa kana zamil al-mahdi ila makka wannan malam ne na fada saka ya ce zamil al-mahdi yana sa bakin kaya irin na sarakuna da suke sakawa malami ne irin alhajin birni ko ina san tare da halifa mahdi tare suka je maka ya kasance dan kasuwa ne malami mai kuɗi kuma dan siyasa ibnu hibbana ya jarraha shi saboda abubuwa ire-iren waɗannan duk da yake da malai malamai sun yi maganganu akan shi wajen ansar riwaya shi yana da hadisi a cikin kutubul arba'a gaba ɗayan su to jama'a zamu dan koma baya mai magana akan ibnu abi al-imam sufyan ath-thawri sufyan ath-thawri na'am eh a ba wani magana a kan shi shi sharin da akwai magana a kan shi in yi riwaya daga gare shi ba za a karba ba amma wannan ba ta shafe shi ba shi gashi yanzu mun ce wannan Sufyan na da riwaya daga da'ifai da yawa akwai su sosai Shu'ba na da riwaya daga da'ifai sukan je su ji dan su tantance jama'a daga cikin abubuwan da akwai wasu takardu za mu karanta su insha Allah wanda nayi mana intikai ne daga tarjama shi doguwa kwarai wanda su ƙara bayyana irin mutum a Sufyan Thauri asali Thauri din akwai Thaur wanda suke kamar yadda al-Imam al-Jazari ya faɗa a cikin al-Ansab da kuma al-Imam Sam'ani a cikin littafin Tahdhibul Ansab cewa aka ce Thauri to ko dai dangantaka zuwa ga wasu kabila a cikin banu hamadan ko kuma banu tamim to shi ba taime din ne tamimi ne mutanen kasar kufa ne akwai tamimawa su ake ce mathaul nisba ne ila thaul wani kakansu shi kuma asali a cikin su din ma shi dan sadaka ce uwar shi sadaka ce da baban ya tafi kasar hindiya yaki can wajen afghanistan ta yanzu ya je ya zo da ita sadaka ta haifi mashi wannan bijimin ɗa ina fata mun gane da haka kar a dinga rena wai matar da za ganta wata bai bawa ko ba ƙauya ko da ba a san asalinta ba ta yi ta haifi ‘ya'yan da su fi zama mutanen kirki fiye da ‘ya'yan matan da aka aure a gidan da ake ganin wani gidan karama ne gidan kuɗi ko gidan sarauta ko wani gida baiwa ce ba a ma san asalinta ba a kamo ta a cikin bayi aka ba da ita a cikin rabon da ake rabawa sojoji ta fada hannun mahaifinsa shi mai suna ainihin wato a sa'id ibn masruqin al-thawri sunan baban nashi kenan sai ta haifa mishi wannan da da daga cikin abin da aka faɗa game da shi shine sufyan al-thawri yayi aikin haji burjik ya kuso goma sha biyar da haka ya zama expert sananne wato ƙwararre akan aikin haji har yana cewa ku tambaye ni kowace mas'ala akan aikin haji hakika ina da ta cewa akan ta ɗaliban shi da suke raka shi aikin haji sun ba da labarin cewa duk aka tafi aikin haji har a je a dawo bakin shi baya shiru akan al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar yawo yake anguwa anguwa inda alhadai suke yana koro su cewa ku tafi ku je ku yi dawafi ba an zo zama bane a makka ku je ku yi dawafi ku tafi ku je ku yi sallah a harami in yaga ana yin wani abun banza ya hana in yaga ana yin wani shirme ko ana zaman fira ya hana aikin shi kenan ba irin malamai da za su je su kwanta a hotel kawai suna ta mitin da 'yan siyasa ina fata mun gani ya kasance daga cikin ɗabi'arsa da aka ba da labari yana da yawan cin nama yakan zauna ya ci nama ma'ishi ya ci ya ci ya tashi sai ya ce wa ɗalibai a biya wannan mai naman kuɗin shi ko sai ya gaba wana kira wani mai kilishi ya zauna ya ba shi kilishi ya ci a siyo ruwa misali roba guda ya sha ya gyaɗa sai ce wa na eh a biya mai kilishin nan shi na yi gaba sai da ku biya shi daga cikin wasu maganganun shi da aka ruwaito yana faɗa ya ce cewa a zuhudu zuhudani ce zuhudu iri biyu ne akwai zuhudu fardin wa zuhudu na filatin akwai na farilla wanda dole kowa ya yi shi akwai kuma na fila ya ce الفرد أن تدع الفخر والكبر والألو والرياء والسمعة والتزين للناس زهور ندول شيني كدين جرمان كي كدين الباقي كدين كوري كدين رياء كدين يدن أجي كدين ينغايو دا متاني سيكا دنغايو ني wannan yace wannan dole ne kowa ya wannan zuhuda wan nafila an tada al halala lillahi nafila kuma shine ka ba abin da yake halas nema amma ka bar shi ne dan neman abin da ke wurin Allah akwai kissa shahararriya zamu zo mu ji wani bangare ta tsakanin shi da abin nan Abdul Samad bin Ali ammul Abi Ja'far Mansur da yazo gaishe shi bai da lafiya ya mai kaca kaca yana da yaji an cewa nake sallama kawai sai ya juya da ya shigo dalibai suna zaune ya jikin malam suka ce ai yayi bacci ne sai ce kada ku ƙarya ina jin shi ina jin shi ka ku ƙarya sahaba algawata malam me ya muna ta neman musaba da kai algawata malam ka ki bari a fahimci juna da kai ka faɗi duk abin da kai so ce to ina son abu uku a wajenka yace in ka fita kakka dawo in na mutu kakka zo da na'iza ta kuma kakka ce Allah ya ji kaina shine shi sarkin ya fito yana cewa wallahi na so a ce na fito da kanshi a hannuna na so a ce ko in sara kanshi in fito da kanshi a hannuna gwamnan maka ne kuma ya je maka ne aikin hajji bai musu wannan galasin shine aka ruwaito daga Qutaybah dan Sa'id yana cewa ar-ru'asa'u arba'atu akwai shugabanni kala uku yace al-thawri ra'asun fil hadith imamu al-thawri shine ra'as shugaba a hadisi wal kisa'i ra'asun fil qira'ati wa ahmad ibn hanbal ra'asun fis sunnati wa abu hanifata ra'asun fil qiyasi ce waɗannan guda hudun kowa jagora ne a harkar shi in dai kana neman riwaya hadisi to nemi ainihin sauri in kana neman qira'a nemi kisa'i in kana neman tsabaragen sunna da ake ta nemi ibnu hanbali in kana neman ka ji qiyasi to nemi abu hanifa haka arwaito yana cewa yana cewa sauri yana cewa idza ra'aita yace ma min shay'in turiduhu illa idza balagta minhu minhu al-gayata tamannaita an yakuna laka kifafa ce ba abinda zaka kaunata kaso sai ka same shi sai ya zama bayan ka same shi sai ka ji kuma to ashe ba komai bane sai ka ga ma dama baka sha wahala akan shi sawa'un dukiya ce mata ne kome duk abin da ka dafa ranka akai in ka same shi mutane sa ta ganin ka samu wani abu da yake wata tsiya kuma za ka to me a ci yanzu misali ka kwatanta da takardar sakandare sanda kake so ka ciwaye ko ne ko ya kake jinta cewa yanka ci ta ka gama ka gama haduwa kawai gaba daya da kai yanzu kuma me kake ganin ta sharman banza to haka digiri daya ran da kuka je ana muku matriculation kaga wani an ce yayi graduation zaka kama wannan kawai ya haura siradi shi bai da matsala sai kaga masu sai gashi ba komai bane to haka duk wani abu yake a duniyar nan in kuɗi ne ma kake neman su sai ka gama neman su ka samu sai ga ashe ba su maka maganin komai ba in wata mace ya kwallafa ranka a kanta sai ka same ta ka aure ta ka haihu da ita ka zuwa ita sai gama ashe wai wadda mai ka gani ne ma a cikin wannan ma da kake santa in ka karanta wannan ko sai ga wadda ma ita ce ma kuwa wannan kuma ɗabi'a ɗan adam ce da haka komai za ka yi kai a hankali kai daidai gwargwado lokacin da ya mutu shine sai kotai mutu dan sa'id ya ƙara cewa yake cewa amin lokacin da imam ahmad ya mutu ne ya faɗi wannan magana yake cewa mata thauri fa mata alwara wa mata shafi'i fa mata sunan wa mata ahmad ibn hanbal fa zaharat albid'a ce thauri ya mutu shikenan sai aka daina samun malamai masu takatsantsan da shafi'i ya mutu aka daina samun malamai da suka san sunna ahmad dan hanbali dama shine turkin shine turkin da ya dora bid'a yana mutuwa shikenan sai suka bayyana da karfin su za mu zo mu ji maganganu da fitintun da suka yi shi da abu jafar masu ibn al-jauzi ya faɗa a cikin al-muntazim ɗin shi cewa al-imamu thauri na da ɗalibai sama da dubu ashirin amma zahabi da ya zo cewa wannan gairu mumkin sai dai za a haɗa da duk wani wanda ya taɓa sauraren shi ko yayi kun tana magana mala albani ba wai duk wanda ya saurare ka shine ɗalibin ka sai wanda ya da gaske koyi karatunka ya lazimci koyon karatunka amma aka haɗa duk mai sauraren ka to za a iya cewa misali duk Najeriya ɗaliba bakar gumuri don ko baka saurare shi ba ka ji shi an sa a rediyo yana hadisi ko yana tafsiri duk arewacin Najeriya take nan kowa ɗalibin shi to irin wannan daraja ce sauri za a iya bashi saboda yana zuwa ƙasar Makka yayi yayi jawabi a aikin haji in fact idan ya je aikin haji ma sukan nemi consent din shi kafin a sanar da ranar arfa dan a lokacin sai in sun zo da ƙasar Iraki ne ake tantance yaushe ne aka ga wata kuma mutanen iraki ba sa isuwa sai cikin zulhijja din za su iso da sako daga halifa cewa to rana kaza ne arfa kama manta lokacin ba makka bace cibiyar iraki ce cibiyar ko to mutanen makka koda sun ga wata ganin watan su ba shine official ba sai an zo da official ganin wata daga bagadas haisul khalifa al-abbas to so da dama sai an nemi haɗin kan sauri in ya yarda da wannan ganin watan da aka zai zo ya hau kan dutsen abu kubai sai wa jama'a jawabi cewa ganin watan nan ya inganta duk wanda ya ji shi a nan in an ce ɗalibin shi ne to za a iya samun wannan miliyan ashirin wallahu alam shi ne malamai suke cewa isnadi mafi inganci a ƙasar iraki gaba ɗaya shi ne thauri an mansurin an ibrahima an alkama an ibn mas'ud al-imamu thauri daga malamin shi mansur daga Ibrahim an-Nakhai shi kuma daga Alqamat ibn Waqqas al-Laythi shi kuma daga Abdullah ibn Mas'ud wannan shine as-sahul asanid inda al-Iraqin kamar yadda in ka karanta tadribur rawi zaka ga Suyuti ya tattauna kan wannan mas'ala ya kasance yana yawan tuna mutuwa jama'a an ce in ya tuna mutuwa sai ya kwana a zaune bai bacci ba ko ya wuni yana kuka ranar ma babu hadisi sai dai kuka za a ji shi yana ta sambatu kamar ya motsu in ya tuna mutuwa kamar ya fita daga hankalinsa yana kasuwanci don ya ci abinci yana cewa don ya kiyaye mutuncin shi don baya son ya anshi kuɗi a gun 'yan kasuwa ko masu kuɗi ko attajirai wanda zai kasa gaya musu gaskiya ya ce in ya ga gaskiya ya ƙi faɗa yakan shiga cikin damuwa har ya dinga fitsarin jini har ta taɓa kamar sistem ɗin shi haka ya ce nakan gamu da mutum ba na son na yi magana da shi idan yi min sallama ya saki fuska sai na gana sakin mishi to ina kuma ga wanda ya bani na ci da haka baya an san kyautar kowa ya yi lokacin da kuma an kame sallama in bai san kama baya amsa sai ce maka shi ban san ka ba lokacin da ake neman shi kenan za mu zo mu je yadda ya dinga gudu ana neman shi za a kama shi ya sha wahala a gun sarakuna jama'a duk da waɗannan falolin nashi ya kasance ya daga cikin da suke halasta shan wannan nabis nasu don ba kufe yana halasta shan nabis ƙanƙani ya ce kuma yakan je wurin walima ya sha don kowa ya gani ko da baya sha'awa don a san mazhabinsa ne wannan kuma shahararren abu ne ga kufawa sannan yana da ɗan tashayyu'i in ya zo lissafawa yakan ce abubakar umar sai aliyu yana gabatar da aliyu akan usman wannan daga cikin hafawar da aka same shi shi daga cikin mangarin shi yana cewa idan ra'aitar rajula yuhibbuhu kullun nas fa'alam annahu mudahin idan ka ga mutum kowa na san shi to ka sani da cewa mudahin shine wanda yake ya iya zama da kowa wanda ya iya munafinta wanda ko shawara zai baka zai duba abin da ra'ayinka ya karkata kawai shi zai gaya maka ka shi yake ce mudahin wanda baya sabani da kowa a ce da makwabta da ƴan uwa da sirkai da dangi da ɗalibai da malamai da jahilai da ƴan makaranta da sarakuna da talakawa kowa na san shi a ce a kun ga wani shi ba wanda yake suka shi shi ya iya shi shi malantar shi kowa ya yi da malantar shi ko to wannan munafiki ne haka yace babu malamin Allah da za a ce kowa na san shi dan na tuna wata magana da Malam Albani yake anan Allah ya gafarta mai a cikin karatun ina jin tibbun nabawi yace in kana so ka ga fitina ko a gidanka ne ka ce sai an budo ka wannan magana irin magana tun da wani kafiri a rasul da ita cewa duk wanda yake so tara kan shi makiya to ya dinga kirkiro dokoki ma'ana ka ce dole sai an yi shara dole sai an yi wanke wanke dole sai an wanke kayan yara kakka ga wani kwano da datti kar ka sake ka shigo gida ka ga wani yaro bai gama assignment din shi ba kar ka sake ka zo gida ka ga an kunna TV ta sha kaza duk in kana sa wani dokoki a gidanka za a ce mahaukaci ne kai tababbe ne kai komarar ne ka hana yara sakewa kai baka da hankali kaza kaza kaza da an ji kaza a ce gashi nan gashi nan kun tuna wannan karatun haka idan a anguwa ne ka zama ka da irin wannan za a ce maka ma kai mahaukaci ma'ana wanda mutane suke da shi kawai shine wanda zai wuce ga suna saban Allah ba zai hana su zai wuce ga suna abin da ba daidai ba zai musu magana ba ko da cikin nishadi wato zai ba kowa ya yi abin da yake so shi ne mutane zaka suna yaban shi suna cewa ai shi mutumin shi wa'azin shi baya zagin kowa ai shi bai taba kowa ai ka sa kuma sirrin wannan wa'azin to sauri baya cikin su kuma baya son irin su Allah shi kyauta ya kasance mutum ne mai yawan raha yana yin raha har aka ce hayye dariya ya buga kafa hayya tafa da mutane yana da raha sosai haka kana mazza to a cikin wannan takaddun jama'a mun dan kwakwafo wasu maganganu ne za mu dan bi su dan mu ji wasu fawaid daga cikin tarihinsa da abin da ya faru da shi gashi inda aka yi mishi headline cewa thauri sufyan thauri ma al-mahdi an isam ibn yazid lamma arada sufyan an yuwajjihani ila al-mahdi mahdi wannan da muka ji yawo halifanci ya ya gaji gabar da ake tsakanin sufyan thauri da baban shi mansur sai ya nemi a sulhunta sulhu ya kiyuwa sai ci gaba da gaba shine da Sufiyanu ya gudu ya tafi Makka ya shekara guda a Makka daga Makka ya ƙara guduwa ya koma kaza ya dawo Basra a Basra ya rasu to daga Basra sai zai aiki ɗalibin shi Isam zuwa gun Mahdi ya kame sako qultu lahu inni gulamun jabaliyun la'alli asqutu bi shay'in fa afdahuk ci alga ta madan ni yaro ne kankani wanda ban da wani fasaha ina nan akan ɗabi'a kan na je na faɗi maganar da a madadinka zan kunyata ka sai ce kala ya na'isi ce kai mai gengedi ka faɗaka tara haula illazina yaji'uni law qultu li adihim la dhanna anni qad asdaitu ilayhi ma'rufa waɗanda kake ganin su sarakunan nan suna ta nema na duk abin da na faɗa za su ga kamar na kyautata musu ne duk abin da aka ce daga gare ni ne ba za su kyamace shi ba kaka damu walakin qad raditu bika amma na yadda da magana ka duk abin da kaje kul ma ta'lam duk abin da ka sani ka faɗa wala ta kul ma la ta'lam kar ka faɗa abin da baka sani ba qala falamma raja'tu qultu li ayyi shay'in taharubu minhu da ya je ya kai sakon zamu ji irin sakon da ya dawo sai ya ce wa malam alga ta malam dan me kake gudun wannan sarki mahadi wa huwa yaqulu shi ko cewa yake lauja wallahi da sufyan zai zo inda muke la kharajtu ma'ahu ila suqi da zai zama abokin fitata zuwa kasuwa fa amarna wa nahaina mu je mu sa ayi aikin alkhairi mu hana na banza fa qala ya na'is sai sufyan ya ce kai kana cikin magagi hatta ya amala bima ya alamu kafin ya kira ni iya abin da ya sani ya aiki da shi baya aiki da iya abin da ya sani amma yana so wai ni na zo mu yi aiki da wani abu da ya sani ba ya fara yin aiki da abin da ya sani na ilimi fa idza fa'ala lam yas'ana illa an nadhhaba in yana yin abin da ake so ya yi aiki da shi na ilimi to zan je gare shi fa nu'allimuhu ma la ya'lam sai mu je mu koya mai sabon ilimi qala isam fa kataba ma'i sufyan ila al-mahdi sai rubuta mana sako zuwa ga mahdi wa ila wazirihi abi ubaidillah qala wa udkhiltu alayhi da aka shigar da ni gun mahdi fajara kalami nayi maganganu na fa qala law ja'ana abu abdullah law wada'ana aydina fi yadi wallahi da baban abdullahi wato sufyan thawri yazo wajen mu da zamu sa hannun mu a cikin nashi wartadaina burdan mu saka bargo daya wattazarna bi akhara mu ainihin saka bargo da mayafi wa kharajna ila suki wa amarna bil ma'ruf wa nahayna 'anil munkari fa idha tawara anna mislu abi abdullahi amma irin wannan malamin yake zuwa kusa da musa rakuna laqad ja'ani qurra'u yace duk malaman ku alaramomi sun zo nan alladhina hum qurra'ukum malamai na gaske shi kare ne malamin da ba zai zo ba duk malamai sun zo fa amaruni wa nahawni suka ce nayi kaza kan nayi kaza wa wa'aduni wa bakaw wallahi yace sun yi wa'azi har sun kuka anan wa tabakaitu lahu ni ma ne kamar ina kuka thumma lam yufaji'ni min ahdihim illa an akhraja min kummihi ruqa abin da ya bani mamaki da su malaman da suke zuwa suna cikin wa'azi sai wani ya sa hannu a cikin aljihun shi sai fito da wata ɗan wasika anif albi kaza sai ba da tashi bukatar ba ka malamai suke yanzu ba in yaje sai je da tashi bukatar mai kwanta al'umma wa fa albi kaza fa fa'altu sai na musu da abin da suke so wa maqattu kuma sai na kyamace su haka kuma sarakunan suke malaman za su je kamar sun je a madadin al'umma sai su kai bukatunsu kuma sai a ba su bayan sun ba da baya kuma sai a dinga faɗa irin wani magana a kansu ko mun gani qala wa inna ma kataba ilai sai isamu ya ce kuma shi fa sufyanu ya rubuta sakon nan zuwa ga mahadi ne li'annahu tala maharabu saboda ya gaji da guje-gujen an yi utiyahu al-amana yace mahadi ya bashi aminci fa'ataituhu sai na je faƙaddimtu alaihi basarata bil amal da na je gun mahadi na dawo da wasiƙa cewa an yadda ya zo ba abin da za mu shi sun mamare da wa mata sai rashin lafiya ya mutu bai je ba قال أبو نعيم حدثنا الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني عمرو بن علي سميت يحيى بن سعيد يقول يا هذا سعيد yake cewa amla alayya sufyan kitabahu ila al-mahdi ga wasiƙa tashi fa qala sai yace uktub min sufyan ibn sa'id ila muhammad ibn abdullah ka rubuta daga sufyan dan sa'id zuwa ga muhammad dan abdullah al-mahdi fa qultu sai ni mai rubutun kenan ya dan sa'id sai na ce idza katabta hadha lam yaqra'u alaga ta malan aka saka ba zai karanta ba me yasa mai dalili in ka fara sa sunanka kafin sunan shi sai dai ka ce ila amirul mu'minina muhammadin al-mahdi min fulani wannan ita ta kashe abu muslimin khurasani da yasa min abi muslimin khurasani ila abi ja'far al-mansur yazo yace mishi waihak tuqaddimu nafsaka ala amiril mu'minin khalifatillahi ala al-ard kana gabatar da kanka akan wakilin Allah a duniyar nan yace kaifa zalika ya amiril mu'minin yace rasailuk wasiqunka su suka bayyana haka amma kana ahsan an tabda abina fataqul ila amiril mu'minin min abi ja'far al-mansur ba a masarakuna haka su baka gabatar da sunanka akan sunansu sai ce to shikenan uktub kama ta sha'u yace ka rubuta yadda kake so ka rubuta yadda kake so uktub kama ta ridu faka tabtu sai na rubuta sun makala uktub bayan da aka gama duk muqaddiman sai ya rubuta asalin content din yace ahmadu ilayka allah ahmadu ilaikallah allazi la ilaha illa huwa tabaraka wa ta'ala wa huwa lil hamdi ahlun wa huwa ala kulli shay'in qadir ga cikin wasika ga cikin wasika a cikin ɗayan riwayar qala sufyanu ila al mahdi ma'a isam samu jabri tarattani kaji sakon wasika ka kore ni wa sharrattani ka raba ni da gida wa khawwaftani ka tsorata ni wallahu baini wa bainaka Allah ne tsakanina da kai ba wata ba yake ba wa arju wa arju an yukhira Allahu li qabla marju'i marju'i kitab ina fatan Allah ya bani zabin gamuwa da kai ko gamuwa da shi kafin zabin ya dawo kafin wasiƙa ta ta dawo faraja alkitabu wa qad mata shi ko ɗayan na farkon duk bai gamu da su ba bai gamu da mahadi ba sanda ake so a kama shi bai kuma gamu da Abu Ja'far Mansur ba za ka zo ka ji Abu Ja'far Mansur wancan da aka ce da malam ya ce kana sufyanu kathira al-hatt ala al-mansuri li dhulmihi fa hamma bihi wa arada qatlahu abin da ya faru mun ji ai Abu Ja'far ya mutu ne a hanyar Madina ko a hanyar Makka amin daga Baghdad to sanda zai fito sai ya bada masu abin nan crossing da ake cross fire mutane yace su yi gaba in sun kama Sufyanu su kere mai shi kafin yazo shi kuma yana Makka da labari ya iske shi aka gaya mai sai tashi je ya kama labulan Ka'aba yayi addu'a yayi addu'a yace ya Allah karka gama fuskata da Mansur da Abu Ja'far Mansur shikenan aka waye gari Abu Ja'far Mansur ya mutu wannan kuma tabbatacce ne haka Ahmad ibn Hanbali shi mai da za a kai shi gun sarki Mu'tasim ko an zo bayan garin Bagadaza shi kam har masu gadin ma 'yan sandan sun ji magana da ya tashi dare addu'a yace ya Allah karka hada fuskata da wannan azalimin bawa naka aka waye gari sarkin ya mutu ba fa cewa suke Allah ya kashe ba su dai addu'a Allah ya tsare su daga haduwa da azzaliman sai aka waye gari kawai ya mutu shikenan sai waɗannan sojoji suka dinga ci Ahmad dan Hanbal dan Allah ya musu addu'a sun ga wali ya taimaka musu ya musu addu'a ya yafi musu kuma duk zalunta shi da suka yi to haka waɗannan suke mutane ne na Allah ba sa kuma amfani da abin da Allah ya ba su na karama dan su cuce ni sai dai su addu'a dan Allah ya kare su sai ce an sufiyana qala udkhiltu alal mahdi bi minan a ƙasar makka an je aikin haji a baya kenan kafin wannan lokacin sai aka je da shi yarhamukallah gun mahadi amina a hema kama a ce presidential hema kenan ko inda an yaga an kawata an sa kaya na ni'ima cikin dukiyar al'umma shine sai fara fada yana ce wannan wani irin abu ne yace fa sallamtu alaihi bil imra nace mishi assalamu alayka ya amiral mu'minin nace ayyuhar rajul sai yace mishi ayyuhar rajul kai malam talabnaka mun neme ka fa ajaztana ka gajiyar da mu falhamdulillahi ladhi jaa bika yanzu gashi ka zo hannu farfa ilaina hajataka gaya mana me bukatar kan jahari ban kenan fa qultu sai nace da shi qad mal'atal arda zulman wa jura ka cika duniya da mugunta da cuta fattaqillaha ka tsoron Allah ya kai shugaban mu'minai wal yakun minka fi zalika ibra kuma ka dau izina a abin da kake ya gaya ma halifa fa wanda an san kisa yake faɗaɗa rasa sai halifan ya gyaɗa kai ya gyaɗa sun makala a ra'aita illam astatsi dafa'ahu to ya kake gani idan ba zan iya tara zaluncin ba ƙala tukhallihi wa ghairaka ka sauka akan kujerarka ba wani in ba za ka iya ba ka yi rizaini faɗaɗa rasa sai ya ƙara gyaɗa kai sun makala irfa ilai na hajjata na ce ni ban tambaye ka wa'azi ba ka faɗa abin da kake so amma kai ka fita ƙultu sai na ce abna'ul muhajirina wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin bilba to ga 'ya'yan muhajirai da ansarawa da na bayan su ga sunan a kofa suna jiran a ba su rabon su fataqillah ka ji tsoron Allah wa ausil ilaihim huquqahum ka biya su haƙoƙin su a ce malamai haka suke mai yanzu an ce ka faɗi buƙatar ka ce to ranka yi ga talakawa na asibiti babu magani ya kai musu magani shine buƙata ta makarantun gwamnati babu malamai babu chalk babu classes babu tituna ɗan sanda suna zalunci a police station don kai ɗani shine bukata ta hana wannan zalunci su sun fi zo kawo bukatar ƙashin kanka wadda aka maka ita kai kaɗai aka wa kuma ta hana ka faɗin gaskiya ba su so ka faɗi bukatar ka a madadin al'umma wannan shine haɗa fa mala albani namu faɗa da da namaki duk wanda bai san wannan bai san wannan an je an ba shi jakunkunan kuɗaɗe millions gana musgo ba ɗaya ba kuma ranar ma sai da ya sha mai da bashi sannan ya tafi kaduna aka ce alga ta malaga wani kwada ya ce a mu abin da muke su kawai wa talakawa adalcin da ya dace shine laifin da ya musu kawai to kaji ba shi ya fara irin wannan ba yanzu shi ma wannan ba salafiya bane lazimin magana ke sai ya ce faqala abu ubaidillah sai akwai waziri wato dan kuli kenan kafin mai abu naci sai ya ce ayyuhar rajul irfa ilaina hajataka kai an ce ka faɗi bukatar ka ne qultu wa ma arfa'u ce to me nake faɗa ai bukatar tawa kenan حدثني إسماعيل بن خالد سيكا مسادس قال حج عمر فقال لخازنه كم أنفقت yace Umar ya zo aikin haji sai ya ce ma ministan kuɗi kenan ko nawa aka ciyar wato nafaka aka bada DTA da komai da komai na shugaban ƙasa nawa aka bashi traveling allowance ɗin shi da abun hawan shi da abin da za a bari a gida da kudin hotel ɗinsa da komai da tikitin jirgi kala bid'ata ashara dirham yace kama a ci misali naira dubu uku ko dubu biyar wa inni ara ha huna umuran la tutiqu hal jibal sauri yace amma ni anan ina ganin abubuwan da duwatsu ma ba su daukan su abubuwan da kuke kawo dan shi kanshi ɗakin kamar da aka ba da labari inda yake zaune din Amina din shi kanshi ya isa Allah shi kyauta sai kuma nan yace al-thauri ma abi ja'farin fi mina yadda suka gamu da mahadi sun taba gamuwa da abu ja'farin a mina din da ya wajen aikin haji yace an muhammad ibn yusuf al-firyabi wannan dalibin al-imamu bukhari kenan ko samitu sufyana yaqulu malamin su bukhari kai alif a udkhiltu ala abi ja'farin bi mina fa qultu lahu ittaqillaha fa inna ma unzilat unzilta fi hadhihi al-manzila wa sirta fi hadha al-mawdi bi suyuf al-muhajirin wa ansar wa abna'uhum yamutuna ju'a shi Allah shi gafarta ranka yade ka ji tsoron Allah wannan matsayin da kake ka same shi ne da jinin takobin muhajirina da ansar ga ayyan suna mutuwa da yunwa hajja umaru fama anfaqa illa 15 dinaran wa kana yanzil ta ta shajar sayyidina umar da ya aikin haji yana sauka ne baya kafa tanti yana kwana ne a kasan bishiya akan hanya sai kuma ka zo ka ka shake kudade sai kaga fulawa gidan gwamnati mata ita kanta ta kai a ciyar da talakawan gari fulawa kawai a dinga wani fenti na banza talakawa suna cikin yunwa a katange can misplacement na priorities ga suna a ce za a siyo mu wasu katti motoci motocin ma sai an je an yi order su musamman custom made za a je kamfanin fito su yi su kowa ga irin abin da ake so a mai kuma sai a ba mutum ɗaya guda shida shi kaɗai ba wani a ba shi guda takwas wasu don sunan shi principal officer wannan wani irin dabbanci ne ake a ƙasar nan gaba turawa da shi kafirai in iska ba sa yin wannan yanzu obama ya sauka a shugaban ƙasar america bai samu komai ba sai furfura yadda ya hau talaka aka yi sauka talaka amma mu duk wanda ya hau daga chairman shi kenan ma za a dinga zuwa ana wa dangin shi da yan uwan shi murna uwan matan shi ma ana mata murna cewa ta dace ita ta auri mai kashin arziki saboda kafin shekara hudu za a waye gari ya yi transforming gaba ɗaya rayuwar shi daga talakawa kawai ya zama wani hamshaki mai kuɗi duk ya siya anguwar da yake duka gidajen ƙasa ya siya su ya siya motoci ya siya kamfanoni ya siya hannun jari duk wannan kuɗin al'umma ne saboda ba a tsara aikin gwamnati da mutum zai kuɗi ba ko shugaban ƙasa yi ba a tsara shi duk hanyoyi ne na zalunci sannan wani abin da zai baka mamaki ba duk wanda aka ce gwamna ne ko shugaban ƙasa ba kuɗin ma fa da yake samu ba da buƙatar kashe su saboda duk abin da za mu yi a cikin gwamnati za a mishi a cikin gwamnati akwai kudin ɗinka kaya akwai kudin cin abinci akwai kudin asibiti akwai kudin mota akwai kudin mai akwai kudin janareto duk waɗannan buƙatun da su ne ake yi da kuɗi ba ana yi mai da kudin gwamnati bisa bil ma'aruf wanda ba zalunci bane wannan bai shi shi ba amma sai sun tattare a dukiyar al'umma gaba ɗaya kuma a ce kar malamai su faɗa wai malamai sun faɗa wai sun yi laifi to sauran da suke faɗa su ya aka nasu bai zama laifi ba 'yan siyasa da suke fada 'yan boko da suke fada kwamarar kwamarar da suke fada wannan su aka nasu bai zama laifi ba ya za a yi sai misali a ce in malami ne ya sha giya sannan ta zama laifi in wani sha ba laifi ba ce ko kun gane kuwa 'yan siyasa na zuwa rediyo su kyari 'yan siyasa 'yan uwansu da abin da ma ya wuce haddin shari'a da ta'ayiri amma ba wanda ya fito ya ce abin da suke ba daidai ba ne sai malamai sun ce sarakuna ku ji tsoron Allah nan wani sarki ya mutu jama'a aka dinka fito da kuɗi har da dala sun yi ainihin rima sun lalace yadda ka san a aje kwali katon haka a wurin da ke da rima bayan watanni ya za a zo a daga shi a ga ya marmashe gaba ɗaya ko haka haka aka dinga tura da kuɗi ɗaki ɗaki ga kuɗi kamar dawa talakawan shi kuma suna wuni su kwana da yunwa wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace fa qala aturidu an akuna mithlak sai Abu Ja'far yace kai so kake na zama talaka kamar ka yadda aka ce wani gwamna ya ce da aka mishi irin wannan nasiha ce so ake waye ɗebi fulawoyi ya raba wa talakawa ko so ake ɗebi motocin gidan gwamnati diya ba talakawa su da za a ce yana albazaranci to shine ya gaya mashi irin wannan magana so kake zama irin ka qultu sai sauri ya ce la a a walakin duna ma an tafi so nake ka zama ƙasa da abin da kake wa fauka ma ana fi amma ka zama kana sama da ni qala ukhruj ce fita ka ba mu waje ba hujja kenan sai dai kura ga sauri ma amir makka qala mufaddal ibn muhalhil qala hajjtu ma'a sufyana fawafaina bi makkah al-auza'i nayi aikin haji da sufyanu sai muka samu auza'i a kasar makka fajtama'na fi darin sai muka hada wani gida wa kana ala al-mawsimi abdus samad ibn ali shine abin nan kama a ce amirul hajji gwamnan kasar makka fadaqqa daqunil bab sai aka zo aka kwankwasa gidan kulna man za muka ce wane ne qala al-amiru yace gwamna ne faqama ath-thawri fa dakhala al-mikhraja sai kawai ya tashi sai ya fita sai sai fita ta exit ya fita ta bayan gidan kawai ya tashi kawai ya fita wa kamal auza'i fa talaqau shi auza'i ya saba hulka da malaman gwamnati malaman gwamnati ne sun saba hulɗa da sarakuna sai ya je ya shigo da wannan sarki fa qala lahu yace da shi man anta ayyuha shehu sarkin yace kai waye qala ana al-auza'i ce ni ne auza'i qala hayyaka Allahu bisalam Allah ubangiji ya kara maka martaba algaba ta malam amma amma innaka innaku kutubaka kanata atina ai muna ganin request ɗinka suna zuwa fa na qadi ita sai din mu ce mu yi approving ma fa'ala sufyanu ce ina sufyanu sauri an ce tare kuke da shi qala yace sai na ce dakhala al-mikhraja ya fita tana qala fa dakhala al-auza'i fi ithri sai auza'i ya bi sawun shi fa qala yace inna hadha ar-rajula ma qasada illa qasdaka bayan da ya ce alga ta malam mutumin nan kai yake nema fa fakar sufiyanu mutabbikan ashe mutumin bai fita ba aka je aka kira sufiyanu da ya shigo sai ya shigo mutabbikan shine kamar ya shigo ran shi a bace fa qala salamun alaikum kaifa antum yace barkan ku da warhaka kuna nan lafiya fa qala lahu abdus samadi ataitu aktubu anka hadhihi almanasik nazo ne ka bani riwaya akan wato karatun aikin haji qala awwalan adulluka ala ma huwa anfa'u laka minha kafin karatun barin gaya maka abin da fi maka amfani ƙala wa mahu ya ce mai ci ƙala ta da'u ma an tafi ka daina zaluncin da kake ƙala wa kaifa asna ubi amirul mu'minin ce to ya zan yi da halifa da ya sa ni ƙala in aratta kafaka Allahu Abu Ja'far in dan Allah kake Allah zai kare ka daga Abu Ja'far ba zai cutar da kai ba fa qala hu auza'i ya Abu Abdullah sai ce haba algatu malam ai wannan ba shine zance ba ma'ana wannan malamin ya sa baki kenan irin da yadda ake inna haula'i laysa yardawna minka illa bil izami lahum ai su manya abinda suke so ko a dinga girma masu a dinga ba su girma fa qala ya aba amr yace kai kai auzai sai aka ce inna lasna naqdiru an nadribuhum mu ba za mu iya dukan su ba wa inna ma nu'addibuhum bi misli hadha alladhi tara amma za mu ladabtar da su da irin wannan magana da kake ci qala mufaddal sai shi mai riwaya mufaddal yace faltafata ilayya al-auza'i sai auza'i ya kalle ni fa qala li yace da ni qumbina min hahuna kai tashi mu bannan wajen fa inni la amunu an yab'atha haza man yad'u fi riqabina hibala wannan gwamnan ka kyale su auza'i da shi su suyan da shi su za su iya ni ina jin tsoron ka a zo yanzu a sa mana anka tashi mu bannan wannan zama da shi na da hadari tashi mu tashi mu wajen wa inna haza ma yubali kaga shi ba ruwan shi yace tashi mun muna jin tsoron ka a kama sai suka tashi suka ba wajen to haka wata rana ya shiga wurin mahadi gashi yace haddathana ata'un ibnu muslimin qala lamma stukhrifa al-mahdi ba'atha ila sufyana yayin da aka sa mahadi ya zama halifa sai ya aika yana neman sufyanu fa dakhala falamma dakhala alayhi khala'a hatim khatimahu da sufyanu ya shiga sai mahadi ya cire zoban sarauta farama bihi ilai sai wurga ma sufyanu wa qala ya abu abdullah hadha khatim ga zoban shugabancin fa amal fi hadhihi al-ummati bil kitabi was sunnah na baka dama ka je kai ne zaka yi tayin hukunci da Qur'ani da Sunna fa akhadha al-khatama bi yadihi wa qala ya dauki zoban shi su bayanin sauri sai ce ta'adhanu fil kalam ya amir mu'minin ka ban dama ne magana qultu li ata'in zan baka dama kai magana amma kai kuma zaka yadda sai ka anshi kyautata qala lahu ya amiral mu'minin sai ce ya sarki mu'mini qala na'am yace ina jin ka qala atakallamu ala anni amin ni dai na yadda zan yi magana amma da sharadin ina cikin aminci duk magana ne ba za mu hukunci ba qala na'am shi naji faɗi mu ci qala la tab'ath ilayhi hatta atika dan Allah kaka ƙara nema na sai in ni nazo wala tu'tini hatta as'alaka kuma dan Allah karka min wata kyauta sai na tambaya qala fagadiba sai shugaban ya fushi har yanzu aka suke wannan fushin wai ba dama ka ce musu baka san abun hannu ba dama wai ka ce wai baka da yancin a baka ce baka so wani irin zalunci ne wannan wa hamma bihi yayi nufin zai tashi ya sa a kama shi fa qala lahu katibu sai sakataren mahadi ya ce mishi alaysa qad amanta ranka ne da aka bashi aminci yana cikin aminci qala bala falamma kharaja da ya fita khaffa bihi ashabu haffa bihi ashabu sai almajiri suka kewaye su bayan fari suka ce faqalu ma mana aka wa qad amarka anta amala fil ummati bil kitabi was sunnah yace alaga ta malam kai da aka ce an baka dama ka je kai duk abinda shari'a ta tabbatar ka je kai ya kaki karban wannan mukamin fastasgara uqulahu yace ba ku da hankali ba ku da hankali wa kharaja hariban ila al-basra shine ma sai bagare ba haka nan aka da mal albani ba mutane suna ta ganin ai ya samu daula me yasa yake baya baya haka yace mana wani yace ku ma nan yanzu na shiga wata ku za ku fara ku za ku fara guduna shi sa in dai malami yana so ya zauna lafiya ko to ya nemi abincin shi kamar da muka ji malamin nan nayi daga sana'a hannunsa ko wani harka ta gaskiya ya haƙura da talaucin shi mun ji daga tarihin shiru ba ko cewa dama ilimi ya gaji talauci dan annabi ba shine shugaban ilimi gaba ɗaya ba ana ganin jinjirin wata a ga wani a ga wani a gidan shi ba tsara tukunya ba sai dai a ci dabino a sharuwa sai na bakar haka umar haka usmanu ko da yake da kuɗi yana da sune tun kafin ya malanta duk wani malami da ka ji shi da kuɗi da wadata wadda za a ce da ya tara to sai kaga wannan tarawan ta kawo na ƙasa a cikin iliminsa wala da kiwo gani jama'a sai ya zama a cikin lokacin da ya kamata ya infaki ne ya karantar ya ɗiba ya je yana kasuwanci ko kuma koda bai ɗiba ba in ya sa dukiya a kasuwanci sai ta raba mishi hankali ta raba mai hankali yana wani abu kamar yanzu mata ne matanmu da suke fita suna aiki suna karatun boko duk yadda matarka ta kai ga ta kyauta maka ba ta iya ba saboda dai dare da rana 24 hours a ciki za a tsakuri na office na zuwa banki na zuwa verification nan da yake na zuwa duk a ciki za a tsakura sauran kuma shi za a rage maka da haka wata za ta taho na san matar da za ta dawo ne take tsaya ta siyo mijinta abinci a Mr. Dix ko a kaza ko ta siyo mishi biredi ta siyo lemu ko ta siyo kifi gashashe wanda aka gasa da inji ta ta ba shi hakuri na san wanda take mai abu na san wanda shi zai zai abincin da kan shi a kicin shi zai shiga kicin ya abinci saboda tana cin tana neman duniya babu yadda za a yi komai ya take kaunaka a ce ka zo kare ta zauna kawai ta karya ɗauri kawai tana jiran ka baka taɓa ganin wannan saboda dai lokacin ba zai ƙaru ba to za ka ga kenan dukkan da take da shi da nagartarta ba za ka samu wannan nagarta ba to haka duk malami in ya raba kafa ya ce shi so yake sai ya irin na 'yan duniya ko to ya cutar da kanshi kuma ya cutar da al'umma da suke da bukatuwa zuwa ga iliminsa kuma mutane su dinga tunawa ma inda Allahi khairun wa abqa abin da ke wurin Allah shi yafi tabbata alkhairi kuma shi yafi tabbatuwa ya zama kawai kana yin abun duniya ne da gwargwadon abin da zaka ci kawai ka rayu amma ba wai don ka tara ba wannan mutum ya zaɓi haka nawa ne kwanakin duniya zai mutu kuma ko yana da kuɗin ko bai da kuɗin da sai ya mutu to sai kai abin da zai amfane kai amfani mutanen ka athauri ya mutu ga malam sufyan sauri a gadan mutuwa an ibn mahdi kala nazala inda na sufyan a kasar basara kenan sufyan ya ga wurin su ya buya wa kad kunna nanamu akthar al-layl sanda yazo ya tarar da mu muna bacci mafi yawan dare yadda kowa ya saba dinnan a kwanta tun daga 8 sai 7 ko 6 noman su bata falan ma nazala indana yayin da yazo ya sauka a wurin mu makun nana namu illa aqallu sai kuma bacci sai dan kadan ake saboda shi za a tashi da dare ai ta karatu ai ta muraja ai ta sallah ya hana kowa bacci a gida walan ma marida bil batani da ya kama da ciwon ciki kuntu akhdimu ni nake mushi hidima wa adau jama'a har bana samun sallar jami'i fa sa'altuhu fa qala khidmatu muslimin sa'atan afdalu min salatil jama'a sai ce mana hidimar da kake wa musulmi ta awa guda ka taimake shi yana gaba da samun sallar jami'i in za ka yi wacce ceto ko agaji ga wani musulmi fa qultu mimman sami'ta hadha nace alga ta mallan ka samu wannan karatun qala haddathani asim ibn ubaidillah an abdullah ibn amir ibn rabi'a an abihi qala li an akhduma rajulan min almuslimina ala illatin yawman wahidan ahabbu ilayya min salati aljama'a 60 ama yace ne wani musulmi hidima akan wata larura ta shi ta rana daya ya fi soyuwa gare ni fiye da sallar shekara 60 lam yafutni fiha takbiratul ula a ce shekara 60 din nan kabbar harma bata kubuce mu ba qala faddajja sufyanu lamma qalat illatu da ciwo mai tsanani sai ya fara ihu yana kuka yana nuna damuwarsa fa qala ya mautu ya mautu yana ta cewa mutuwa mutuwa thumma qala la atamannahu wala ad'u yace wallahi bana san na mutu kuma bana roƙon Allah ya kashe falamma tudira yayin da mutuwar ta zo mishi gadangadan baka sai ya kuka waje zi'a kuma ya nuna karayarsa fa qultu lahu sayni abrama da madina ce mishi ya aba abdullah ma hadha albukau ha azat malam kuka me kake kala ya abdurrahman li shiddati ma nazala bi min almaut yace tsananin mutuwa ne ya same ni wal mautu wallahi shadidu yace wallahi mutuwa ta da tsanani fa masistuhu sai na shafa jikin shi fa idha huwa yaqulu naji yana cewa ruhul mu'minina takhruju rashahan fa ana arju ran mumine tana fita ne ainihin kamar fitar ruwa daga cikin ta cikin rariya babu ainihin wato wani wahala kenan Allah ina fata ka kashe mumin sun makala Allahu arhamu min alwalidati ash-shafiqatir rafiqa Allah ya fi uwa mai tausayi tausayi innahu jawadun karim wa kaifa li an uhibba liqa'ahu wa ana akrahu al-maut yace ya zan in so mutuwa ina kaunar ganin Allah amma kuma ina tsoron mutuwa haka hal mumin yake ko ce fa baka yi tu ni sufi ni abdullahi dan mahdi kenan abraham dan mahdi ne kuka ne kuka hatta khittu an akhtanika har na kusa na shaki ukhfi bukai an ina boye kuka na waje ala yaqulu awwah awwah min al-maut yana cewa wash wash qala abdurrahman fama sami'tuhu yaqulu awwah ban taba jin yana faɗa haka ba sirana wala ya innu ban taba jin yana ainihin raki ba illa inda rahabi aqali sai idan ya fita cikin hankalin shi tanda yake tana mutuwa sun makala marhaban bi rasuli rabbi to ne ga mala'iku sai ce madalla marhaban lale da yan sakon ubangiji na thumma ugmiya alai sannan ya suma summa uskita sannan ya shiru hatta ahdatha can kuma sai ya ƙara farfadowa thumma ugmiya alai sannan ya ƙara suma fa zanantu annahu qad qaba har na fara tunanin ko ya cika ne thumma afaqa sannan ya ƙara farfadowa faƙala ya abdurrahman idhab ila hamad ibn salama fadu uhuli ya ce abdurrahman je ka kira mini malam hamadu ɗan salama fa inni uhibbu an ya hadura ina so ya zo nan inda nake wa ƙala laƙinni ƙaula la ilaha illallah laƙana mini kalmar shahada faja'altu ulaqqinu na dinga laƙana mai kalmar shahada ƙala waja'a hamadu musri'an hafiya hamadu ya zo da sauri babu takalmi a kafar shi ma alaihi illa izarun yana sanye da ainihin kwarjalla kadai fadakhala wa qad ughmiya alaihi da ya shiga sai ya samu malam sufyan sauri ya sake suma fa qabbala baina ainihi ya sumbaci tsakankanin idanun shi wa qala barakallahu fika ya aba abdullah fa fata ainihi sai ya bude ido summa qala ai akhi marhaban summa qala ya hammadu khudh hidraka wahdhar hadha almisra yace kai hammadu ka bi a hankali kuma ka tsoraci irin wannan yanayin da nake ciki ya fara wa'azi kenan wa zakara faslan tawilan da ufa basri wa ana ana an qira'ati ya fadi zance mai mai tsawo ni kuma bazan ma iya tana abin da yake fada haka yayi ta fada har ya cika yana ta musu wa'azi har ya cika sai dai isnadin wannan kisa zahabi ya ce isnadi ne wanda yake da'if amma ta shahara a cikin tarihin shi game da mutuwarsa wannan a take kenan kwarai jama'a game da ainihin wannan babban bawan Allah Sufyan al-Thawri waɗannan shekarun da zamu ta shiga kusan kowace shekara sai ka ji wani babban malami ya rasu shekarun mutuwan malamai ne daga nan har zuwa kamar shekara ta 250 malaman za su yi ta halaka to duk waɗanda suke insha Allah manyan malamai da za mu kokari mu dan dinga ƙara bayanai a kansu haka dan waɗannan malamai ana da buƙatar a samu magadan su dama ko da mutum ba zai karatu irin nasu ba wanda abu ne mai wahala to a samu wanda za su iya fahimtar karatunsu abubuwan da suka rubuta da maganganunsu a ce mu kuma akalla mu iya karanta su mu fahimta suna da bukatan wannan alhakinmu alhaki ne akan mu ba wai kawai zama shirme kawai muka iya shi muka cika cikin mu da shi shi sa muke kokarin ya zama cewa mun san su kamar yadda na sha faɗe kuma waɗannan qataratun ne min albaha muna da bukatar mu koma mu karanta tarihin su a cikin mawsu'at kamar wannan zaka koma siru alamin nubala littafin ainihin wato tarihu Baghdad na al-Imamu ainihin al-Khatib al-Baghdadi al-Bidayatu wan Nihaya Tahzib al-Kamal sauran littafai ire-iren waɗannan sai ga tarihin shi Mustafa haka a cikin littafin ainihin Tabaqat ibn Sa'd shi ma yayi tarihin sa haka littafin ainihin wato Athiqat na al-Imamu Ibn Hibban littafai da dama duk wanda ka samu daga cikin sai ka tsaya sai ka bi hankali sai ka karanta cikin natsuwa sai ka ga wane ne wannan bawan Allah Sufyan al-Thawri sannan har waɗanda ba a zo kansu ba jama'a musaba da karanta tarihin kafin a zo mu dinga kokari muna mutaba mu dinga kokari muna ainihin wato sanin abun kuma ba wai karantawa ba mu iya isti'abun su sannan mu iya intiqa'in fawaid da za su amfane mu a rayuwa daga tarihin su daga halayen su da ɗabi'un su da irin yadda suka gudanar da rayuwarsu ta ɗalibta da ta malanta da irin abubuwan da suka aikata ko wanda ba su ainihin karkata zuwa gare su ba wannan da haka ne zaka zama kana da ainihin wato cikakken bibiya da bin tafarkin salaf da ake cewa kawai kai zama mujarradu da'awa muna cewa mu salafiya ne amma ba mu san suwaye salaf ba ba mu san siyar din su ba ballantana har mu iya koyi da su zamu dakata nan insha Allah sai Allah kan mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh